أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنا رانا شاشدة قوة السفر hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ya yi daidai da ranar ɗai ga watan Septembar ko? miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul kahfi jiya mun fara tun daga farkon sura allah ya ba mu iko har mun zo aya na shida yau za mu tashi daga aya na shidda zuwa abin da Allah ya so amma kafin nan za mu ɗauko surar gaba ɗaya zuwa inda Allah ya kaddara tsayawa Allah ya samu dace jiya mun gabatar da muƙaddima na wannan sura dangane da abubuwan da ta kumsa da alaƙan da take da shi tsakaninta da suratul isra'i da bayani akan falalan da yake da shi na karanta wannan sura kuma bayanai akan adadin ayoyin surar da harufanta da kuma kalmomin da yake ciki Allah ya taimaka mana bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya sabkar da littafi ga bawansa shine alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya karkata ga shi littafin alkur'ani malamai suka ce e wajen lam yakun mukhalifan lima fi tawrati wal injil bai saba wa abun da yake cikin attaura da injila mana kan da injila da attaura labari ya zo na siffan qur'ani haka yake bale yahudawa su ce ai su a cikin littafinsu ba haka aka kwatanta ba ba a zaba ƙurami baya da karkata kuma baya da saɓani yana gazgata da littafin su gabace shi shi yasa Allah ya ce qayyiman mana Allah ya sanya ƙur'ani ya zama mustaqima littafi ne mai gakke duk wanda ya bi shi ya shirya yunzira ba'san shadida dan yayi gargadin mutane game da azaba mai tsanani ma'ana da yunzira shi manzon Allah kenan shi amfani da Qur'ani yayi mu mutane gargadi akan ba san shadidan ma'ana azaba mai tsanani ga wanda ya saba wa Allah min ladunhu daga gurin shi Allah subhanahu wataala wa yubashshiral mu'minin kuma yayi wa masu imani bushara su ne masu imani alladhina ya'maluna as-salihati su ne wanda suke aikata aiki na ba ku kiyaye kar iya roɗe ka mutum ya ce ma yana da imani bai aikin kwarai ba cikakken imani ba ba irin imanin da Allah yake so ba ne so aka in ka ce kana da imani to aikin ka ya nuna ka sa akwai wani cuwa-cuwa da aka sai ka mutum ya ce eh ai imani ga zuciya na yake ƙarya ne a gurin ahlus sunna imani ba ga zuciya kaɗai yake ba ƙaunin wa fi'ilin wa atiqadun shine imani in ka yadda ka haɗi a jiya in ka haɗi a jiya ka aikata shi na imani kun gane misali sai ka ga mutum ya aske gemi dal in ka ce ha malam dan me kake aske gemi sai ce a to ai ba na imani yake ba imani ga zuciya na cikin ƙarya ne in imani wasa da gemun a gani shine a san eh ga gemun kuma ga zuciya na kawo misali na kun gane misali ko to kenan shi imani ba ga zuciya na shike ba kadai ai duk kafiran da ke rigima da manzo Allah sun san gaskiya abin a zuciyarsu amma da basu faɗi ba bai amfane su ba ya zama to ka iya yadda da imani to kai aiki na kwari an gane misali ko shi yasa Allah yake cewa wa yubashshiru alladhina yubashshiru almu'minina kuma yi ma mu'mine bushara da aljanna su ne allazina ya'maluna as-salihat wanda suke aikata aiki nagari anna lahum ajran hasana cewa suna da lada mai kyau ma'ana suna da aljanna kenan Allah zai saka musu da aljanna in suka shiga aljanna ma na fihi abada za su dawwama a cikin aljanna har abada babu hita wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kuma yi gargadi ga waɗanda suka ce Allah subhanahu wataala yana da ɗan mun kawo misali a jiya yahudawa da nasara dukan sun ce Allah yana da ɗan mala mushrikai ma sun ce Allah yana da ɗan sun ce su yahuda sun ce uzairun ibn Allah uzairu dan Allah ne nasara sun ce isa ibn Allah isa dan Allah ne su kuma mushrikai sun ce al mala'ikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to shi ne Allah ya ce da manzonsa ka yi musu gargaɗi ba abinda suke faɗi ƙarya da Allah bai da da ma lahum bihi min ilmi ba sa da wani ilimi game da abinda suke faɗa ba gaskiya ba wala li abaihi haka ma iyayensu da suka gada akan wannan aqida su ba su da ilimi akan wannan magana cewa Allah yana da dakarya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalman ta yi muni wacce take fitowa daga bakinsu wasu irin kalma kalmar cewa Allah yana da ɗa ana ce wannan kalma ta yi muni ta girmama iya ƙolo na illa kare ba komi suke faɗa ba sai dai karya mana karya suke ma Allah to manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kwaɗayi game da shiryewar mutanensa yana da damuwa sosai sannan kuma yana jin zafi in ya ga saba wa Allah to duk lokacin da ya ga mushrike suna abu na sabon Allah abu bi yake damu shi yanzu kamar Allah za a yi ma kaza sannan na biyu yana riban makomar wa'annan yanzu sun in sun mutu yaya abin zai zai kasance to kaga wannan abu yana damu shi shine sai Allah yake da shi fala'allaka baqi'un nafsaka shin za ka halakar da kanka ne ala atharihim game da su ka gane ko ala atharihim bi ma'ana li ajalihim saboda su za ka dami kanka za ka halakar da kanka in lam yu'minu bi hadha alhadith idan ba su yi imani da wannan alqur'ani ba asafa saboda bakin ciki yanzu za ka halakar da kanka ne saboda bakin cikin wa'annan ba su shiri ba kai haƙuri babu daɗi amma haka Allah ya kaddara shi sa kai ma lokacin da kake gudanar da lamari na da'awa babu daɗi kaga mutane sun bijire sun kibin abin da kake kiran su zuwa gare shi amma in Allah haka ya tsara ya za ka yi kai dai iyakar ka iya da sako ba dole bane sai an karɓa mai aikin shi Allah ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lahu lalle mu muka sanya abubuwan nan da suke saman ƙasa su zamo kawa ga wannan ƙasan ngani ko halittu da suke yawo saman ƙasa duka kawa ne gare ta da ciyayi da itatuwa za ka ga ta nan ƙasa in an yi ruwa komiya hito ta yi kyau mutane da aljanu da suke saman ƙasa dukkan makawa ta ƙasa ne yasa ibn abbas da yake magana da Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha sai ce minar rijali wan nisa'i mutane maza da mata duka zaharatul lil ard abin kawa ne a bayan ƙasa amma sai aka kebe su mutane da aljannu Allah sai ce linabaluwahum don mu jarraba su a wannan duniya mu ga cewa ayyuhum ahsanu amala wane ne zai yi aiki mafi kyau shi ne abin da ake so zuwanka duniya ya zama kayi aikin kwarai gasa inda ya kamata a yi ta wajen aikin kwarai suwa suka yi ni aikin kwarai suwa ne to yaya za a yi in kamo su ko yaya za a yi in wuce su haka Allah ya fi so Allah yana son ga suwa suka fi kyautata aiki gare shi wanda da yawa mun manta da wani sai ga an fi ƙoƙarin gasar sayan mota ko gasan saka riga ko gasan gina gida ko gasan zuwa ƙasashen waje wannan duk ba shine manufa ba babban makasudi a duniya shine wane ne zai kyautata aiki ga Allah Allah ka sa muna daga cikin wa'inda za mu kyautata aiki gare ka sannan mu sani dai duniya jama'a jarrabawa ne in ka samu wadata jarrabawa ne abinda ake so ka aiki kwarai da wadata da Allah ya ba in ka shiga halin talauci jarrabawa ne son ake kai hankuri a halin talaucin nan ka bi Allah in ka samu ilimi jarrabawa ne kai amfani da iliminka dan bin Allah duk wani abu da ka samu in mulki ka samu jarrabawa ne kai amfani da mulkin nan dan yin biyayya ga Allah linabalawahum don mu jarraba su mu ga ayyuhum ahsanu amala wane ne yafi yin aikin kwarai lahi duniya duk wanda ya fi aikin kwarai to zon shi duniya ya fi amfani fiye da naka ba ka gane wannan sai an koma ga Allah wani suna hira da wani sai yake ce a ai shi ya girmi wani nika da ni ce to ko yanzu in an ka zo ana lissahi wani ya girme ka ka dai riga shi duniya amma ba ka girme shi ba ka riga shi duniya amma ba ku girme shi kaga magana ta akwai cin karo ko babu cin karo nace yau baban ku ya tura ku gona sai kai ka riga zuwa da ka zo sai ka nemi ice kai kwancin ka sai daga baya sai aka turo kanan ka sai ya zaka da ya zo shi sai ta noma shi umar ce kai da shi wani riga zuwa gona kai ka riga zuwa gona ko amma zuwan wana ya yi amfani a gona kun gane misali idan ka zo kana ka girmawa ne in ya tsaka duniya kana da shekara hamsin ya zaka ya yi aiki cikin shekara goma sai shi hika amfani a duniya haka shi ne abin lissahi gare ne lissahi ce ai mun karga suwa ne mun girme suwa ne duniya babu magana girma fa ka dai riga mutum duniya eh ka riga shi wallahi in ya hika aikin kwarai sai ya wuce ka yan je lahira ka zama cikin yan hada shi haka jama'a kowa ya kokari ya aikin kwarai Allah ka samu dace wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza wa inna la ja'iluna ma 'alayha Allah ce lalle mu za mu sanya abun da yake bayan kasa sa'idan ya zamanto kasa gaba daya juruzan wadda take tsiro baya hito akan ta ilana ba ta fiha kenan wa inna la ja'iluna ma'ana da zai baya ai mubayyiruna za mu canza ma alaiha dukkan wani abu da yake bayan kasa sa'idan ya koma kasa juruzan wanda shuka ba ta hito a cikin shi ma'ana duk wani abu da kake ganin saman duniya na kawa za a waye gari Allah ya canza shi an darkake shi an Allah bai bukatar shi ranar kyama za su zo Allah ce ƙasa idan zulzulatul ardi zilzala idan aka girgiza ƙasa girgizawa to komai shikenan wa kharajatul ardu athqala ko ba haka bane idan rujjatul ardu rajja wa wasatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbata duka mun yi fasara wa'annan shi yasa Allah ya ce wa inna la ja'iluna ma alaiha za mu canza dukkan halittu da suke saman ƙasa wa'inda da ƙawa ne gare ta za mu mai da shi sa'idan su zamo bagire turbaya juruzan wadda shuka ba ta haito a cikinta am hasibta anna ashabal kahfi shin kana tsammanin cewa su ma'abuta kogo warraƙimi da kuma dutse malamai suka ce kahaf kogo arraƙim dutsen da kogon yake cikinsa gane misali ko yanzu ba ga masallaci ba shi sunan shi masallaci kuma ga ƙofa na sunanta ƙofa sai zama ga dutsen cikin dutsen akwai kogo sai zama kogon shine kaf raqim shine dutsen haka wasu malama suka fassara shi wasu ka ce raqim a bakin kogon akwai wani zane da aka yi na sunayen wa'annan mutane da suke ciki daga rakaman lambobi da aka amfani da su amma dai mu ɗauki fassara guda wallahu alam sai mu fassara shi da cewa am hasibta shin kana tsammanin anna ashabal kahfi lalle ma'abuta kogo warraqimi da dutsin da kogon yake ciki kanu min ayatina ajaba sun kasance daga cikin ayoyin mu masu ban mamaki hmm Allah dokin sarki ya mu lafiya yanzu tambaya ne ake ma'ana a labarin zamu ji akwai ban mamaki game da yadda mutanen suka yi rayuwa a cikin kogon amma wanda ya san girman Allah ba abin mamaki ba ne don Allah ya yi wanda ya yi wannan in gani misali ko shi yasa yake cewa am hasibta shin kana tsammanin cewa anna ashabal kahfi su wa'annan ma'abuta kogo warraqimi da dutsen da kogo yake cikin kano min ayatina sun kasance daga cikin ayoyin ajaba wanda suke masu bada mamaki Allah samu da shi muna yi tuna wasu daga cikin ayoyin Allah wanda in mun tuna su ai shikenan magana sai mu wuce ta daga cikin alamomin Allah subhanahu wataala akwai sama akwai ƙasa akwai rana akwai wata akwai dare akwai rana ko ba haka bane akwai rayuwa akwai mutuwa shin wa'in gawa da su da labarin na kuku wai ban mamaki eh kun gane misali ku to Allah ya samu dace ga yadda labarin yake shine id awal fityatu ila al-kahf yayin da wa'annan matasa suka yi yunkuri na shiga cikin kogon bayan sun yunkura wajen shiga kogon faqalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gurinka mana ka dai ka ka tabbatar da mu akan addininka wa hayyi ilana min amrina rashada kuma ka sanya mana mafita a cikin wannan al'amari namu wa hayyi ilana min amrina rashada ka sanya mana mafita a cikin wannan al'amari namu kamar yadda imam al-baghawi ambata a cikin tafsirin sa an yi wani sarki ana ce da shi Daqyanus wannan sarki yana iddi'a'in allantaka cewa zamanin shi ba a barin ka bauta wa Allahn da ya samu da gaske sai dai ka bauta ma gumakansu su ne allantaka take a hannunsu ana wannan hali sai Allah ya tsirar da wasu matasa amma abin da ke son mu gane lokacin shi wannan sarkin akwai addini wanda Allah ya da shi shine dinul masihiyya dinul masihiyya addini na masihanci kenan addinin da annabi isa allah ya aiko shi da shi allah ce ai mai wannan addini to su wa'annan matasa sai suka fahimci wannan addini da suka auna suka ga addinin da ya fi cancanta shi ne wannan addini na annabi isa ba abin da wanga sarki yake umarni ba junan sai suka yi shawara wane yanzu ya za a yi kawai abin da za a yi wane mu tsaya kan gaskiya kowa hisan ma ga inda muke ba wani ɓoye-ɓoye to nan ne sai mutane suka kasu biyu wasu tsoro ya kama su sun fahimci matasan masu yin shiru su yi magana kun fahimci hausa za mu ga wannan in mun zo fassarar ayoyin wasu kuma su sauran matasan suka ce kai wala mu duk in tana faruwa ta faru kawai mu wallahi ba mu yadda saboda haka bayyana wa zamu sai suka bayyana cewa ga addinin da yake na daidai sai labari ya kai ga sarkin da labari ya kai ga sarkin sai ce a kira musu ko me kuke cewa ne yara kun zo da sabon abu sai ce a'a ba sabon bane addini na na kwarai mu ubangijin sammai da kasai shine Allah mu ba kai ba shi za mu bauta mu shi ko sarki ya karara duk wanda ya zaki wani Allah ba su ba hukuncin shi kisa ne a yanke shi sarki ya ce to ku je ku shawara lalle lalle in ba ku canza ra'ayi ba za mu yanka suka ce mu ba mu canza ra'ayi muna nan a kan ra'ayi kun san matashi idan idan abin nan ƙuruciyar tana sabon tashi yana sabon balaga shi ko mota ta taho za ta shiga ramewa yana ai kama hannu ya gani ita ya jaye sai fa in ya ja ne ya ga bata jaye wai saki shi sa in akwai matasa aka dora matasa ta farki na daidai al'umma za ta gyaru ba sai an wahala amma in matasa suka lalace shi ke shi sa za ka ga makiya addini don da suka zo matasa suke sun su lalata matasa ake so a lalata ya lalata matasa an san babu na gobe kuma duk kasa ya akwai matasa tashi hankali akan ta ga makiya nan na shi saboda an san in sun gyaru kasan nan wata rana sai ta gyaru mista kaga afirka an kawo mana karan tsana an aza in san dalili muna da arziki bayan muna da arziki babban arziki mu kun san ko mina na eh ba fetur na ba matasa duk duniya babu kasar da take da matasa irin afirka mu muna ganin shi ba komai ba su ma'ilmanta wanda suka san yau da gobe sun san duk waɗanda ke da matasa su ne adda gobe shi yasa kaga an ka kawo mana boko haramun an ka kawo mana polio aka kawo mana wata tsiya shinkafanmu a sa furodui mai hana aihuwa duk komi a yi don mu rasa matasa amma kun sa abin da ya bani mamaki duk duniya ni na da faɗa ba duk duniya ba inda ya kai nijar da najeriya matasa babu bana da muka ce saudiya duk duniya an haɗa wurin ɗakin Allah ko ba haka ba ne babu ƙasar da take da matasa irin Nijar da Najeriya. In an ka je ɗawafi an ka jagaya inda ka gaba gaɗe, to duk cikin baƙi dubu ɗai da ya ka samu guda goma masu harin kai. Kun gane misali. su kuma wa'incin jajaye duk cikin dubu ɗai to da za ka samu ɗari waɗanda ba farfanin kanuna gare su mi hankalin ga yake baka kinan muna da gaba ko jiya ina sararin wani bature abinda yake faɗa nan da shekara 20 zuwa 30 to sai za zama afirka ta ko ina yawan jama'a a duniya inda jama'a suke na ne arziki yake ba nan ne ba da haka jama'a mu yi haƙuri mu yi ta aure mura aihuwa mu roƙi Allah ya sanya albarka duk wanda yake da halin ƙara aure shi ƙara in baka da kai haƙuri kai ta addu'a Allah ya hore maka ƙara aure kun gane hausa ta kakkai ƙarin hali na ma abin nan a in babu hali kai ta addu'a Allah shi hore ma ka ƙara amma in kana da halin ƙara aure kakka zauna da mace guda in kana da halin uku kakka zauna da biyu in kana da halin hudu kakka zauna da uku wallahi ba karamin arziki bane hmm ya ga shana me take bugun gaba da shi mutane in ta yi kama kun ka kasa sai ta saita ta juya wa junanta kuma ta ci gaba da harakarta kwanan-kwanan ga abin da ya faru suwa na a tsaye wasu yadda ba dattawa ne ko matasa eh matasa ne to arzikinmu ne mu fahimtar da su su fahimci addini su fahimci ina za su eh matasa sun fahimci ina za su kuma suke da za su ta can wallahi za su tai yanzu za a ɗauki sojoji ba a ɗauka dattawa matasa ake nema in direbobi za a ɗauka na kara matasa ake nema in duk wani abu da kaggabayewa matasa ya sace shi to haka lamarin addini mu gina matasan sai a waye gari ko ina addini matasa sun rike shi so suka ce mai kai mun dawo karatu suka ce mai kai mun ba mai daba Allah za mu bauta sai ce to ku je ku yi nazari in ba ku yi nazari ba kashe ku zahari kun sa abin da ya sa ya ce su ta su yi nazari wa'annan da suka ce mai ba su yadda ba shi a matsayin da ya kai da dattawa ne kashe su zai amma da yake matasa ne sai ce su yi nazari saboda shi matashi yana iya canza ra'ayi dattijo in ya ce ma in ka ce ma dattijo in ka za ya ce bayi to bayin nawa bayi saboda shi ya mallaki hankalin kanshi ya nazarta ya nazarta abin nan baiwa shi yasa social media so ake kokarin a juya ma kwakwalwa matasa saboda kwakwalwarsu tana juyawa shi yasa bai gaugawa kashe su don yana da dama a kansu shine daga ba sai suka nazari suka ci ka wanda ya kamata mu bar garin nan dan wannan azalimin sarki yana ya kashe mu ina zamu ba mu sai ni zamu amma dan me zamu bar garin nan saboda addinin mu mu je Allah zai ba mu mafita sai suka roƙi Allah kuma sai Allah ya ba su mafita ayyo ga tarihin su ya zo gare mu kun san da bi aka wannan kissar mi da aka karanta wuce ne kawai a'a kai ma idan ka tsaya saboda Allah za ka yi addini ka ba Allah lokacinka ka ba Allah rayuwanka akan addininka sai Allah ɗaukaka darajanka ta hanyar da baka yi tsammani ba da yawan da kaga suna fama da talauci ba ga hanyar arziki na Allah bude musu sun kiya ba Allah ce rike Qur'ani je makaranta ka koyi Qur'ani sai kaga kullun kana kasuwa baka rabuwa da talauci Allah madaukin sarki ya ce ka yi ma addinin shi hidima sai kullun kana ganin in kasa kuɗin shi saboda addinin ka za su kare baka rabuwa da talauci in dai Allah ya ce ga yadda yake so kai dan shi sai a kawo mafita yanzu su sun yadda duk abin da zai faru su hada za su bar garin ba su san ko ina ba amma yanzu hida za su yi saboda addini na haka jama'a addini shi ana ba shi rayuwa ana ba shi dukiya komi ana ba shi na haka kan mai wasa da addini na biyu a roƙi Allah da gaske su da gaske suka roƙi Allah suka ce rabbana ya ubangijinmu ko ba haka bane atina min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gurin ka ma'ana ka tabbatar da mu akan addini fa hayyi lana min amrina rashida sanya mu na mafita a cikin al'amarin mu Allah hayya karbi addu'a mukaddara ga suna hassun hito hassun shawara kakana za a yi sai Allah ya ce ga sunan sun shiga kogo sun yi addu'a Allah ya karba Allah ce fatarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada sai muka sanya kwana a menene a kunnuwan su shekaru masu yawa fatarabna ala adanihim sai muka sanya kwana a menene a kunnuwan su sinina adada shekaru masu yawa kula da kyau in mutum zai yi kwana kunne ke kwana ko idanuwa in ido kan ruhe shi ya ruhu ko bai ruhu ba ka yi kwana to ba kun ba ido ka kwana ba kun gane misali shi ido ruhe shi na aka kunne su ga kwana eh ai gashi Allah ya wada mana saboda da an ɗauke jinka komi aka yi baka shi to ka yi kwana amma in ka ruhe ido ba kai kwana ba duk abin da aka yi kana ci ba kai kwanan ba kwanan musa na kai da Allah ya samu dace ai shi ya samu na lokaci sai ka ga mutum ido buɗe amma ya yi kwana abinda duk aka yi bai ji saboda kunnuwa an taushe su ne nau'in ɗabi'in suke ne ya raba kwana gida hudu ko kala hudu sannan ga ku masu larabci in kana jin kwana kana son ka ce kayan kwana da larabci don a gane kwanan na kwarai ne ya kamata ka ce in gane tambaya ta ko in ka ce nimtu kai menene kai kwana to ai bai babu balaga a larabcinka kana sai ka ce daraban nawmu ala udunayya bacci ya bugi kunnuwa na mana kunnuwa na sun yi kwana to lalle kai kwana ko ku kana son ka nuna wa mutum wanda ya kusa ce daraban nawmu ala udunayhi an rushe kunnansa to yanzu kwana na ce mu wuce ko to shi kenan yasa ana ce fadarabna ala azanihim shirka sai muka toshe kunnuwansu muka sanya musu kwana a kunnuwansu fil kahfi a cikin wannan kogon sinina adada shekaru masu yawa thumma ba'athnahum sannan daga baya muka tashe su lina'lam dan mu san cewa ayyul hizbaini wani bangarori ne guda biyu a salima da bisu suka iyakance game da zaman da suka yi a mada na tsawon zamani da suka yi hizbaini yana ba su yake cewa bainar kafirun bainar kafiri na wani mummini tsakanin kafirai da mummini ma'ana don mu gane su yanzu sun tashi wa junansu su tattauna suna iya ganewa tsawon lokacin da suka yi sannan wa'incan garin da suka gudu suna iya ganewa tsakanin ɓangarori guda sai zamanto su da sun ka tashi ba su iya tantance adadin kwanakin da suka yi ba da kuma suka tura wani a garin aka gane su su ma wa'innan na garin ba su iya gane adadin shekarun da suka yi ba ba wanda ya gane na Allah yana so nuna ikon shi da iyawarsa Allah ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu za mu baka labarin su labarin su na gaskiya su wa'annan mutanen kaf ashabul kaf innahum su ashabul kaf fitiyatun samari ne matasa amanu bi rabbihim sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala wa zidnahum huda sai muka kara musu shirya Allah madaukin sarki ya samu dace kun ji fa amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijin su wazidnahum guda muka kara musu shiriya ma'ana in ka yi imani da Allah sai kaga Allah ya sama wasu dabarbaru da zaka tsayar da imaninka ga su dai matasa ne amma da yake Allah ya fahimci daga su suka yi imani sai Allah ya sanya musu tunanin su je su fake wani guri saboda addinin su wannan tunanin Allah ne ya sa musu shi da haka in ka taso a gari ka zama ahli sunna kai dai a garin to kai dai sai ka zama duk kagagar mutanen garin duk wanda ya zo da maganganun su sai ya kare in kai magana guda shi yayi 30 guda duk in kai duk sai ya dabarci kun sani komai girman ido baya jurewa tanka eh ko ba ai kuka ba ana hawaye to haka komi taron mutane ba sa jurewa hujja bari ganinka kai ɗaya in dai kana tsaye da hujja kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani da zai zo shi ja'in ja in dai za a bari kai magana wala shi ya kasa Allah ka tabbatar da mu akan sunna kuma Allah ya ce wa rabbatna ala qulubihim muka kiyaye zukatansu muka karfafa zukatansu da imani shine wala fatna ala qulubihim muka karfafa zukatansu da imani izqamu yayin da suka miƙe a gaban sarki shi wannan sarkin kahiri faqalu suka ce da shi rabbana mu wa ubangijin mu shine rabbus samawati wal ard shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilaha har abada ba ma bautar wani Allah wani ba shi har abada ina su samu wannan ƙarfin gwiwa saboda addini aka sau gaya musu laƙar ƙulna idan shataƙa kenan mun faɗi ƙarya in muka ce akwai wani sarki wanda ba Allah ba shataƙa bi ma'ana kadiban wa zura ƙarya da magana ta ƙirƙire kenan mu ba mu yadda a gaban ka za mu gaya ma mu ba mu bauta wani sai Allah haƙulari su matasan suka ci gaba da ciya ha'ulai ƙaumuna kaga wa'incan mutanenmu ittakhadhu min dunihi alaha surruki wasu allola koma bayan Allah subhanahu wata'ala laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin ina ma da sun zo da hujja mabayyaniya game da bautarsu da suke yi ma'ana waɗanga mutanenmu da suke bayan ka suka rike gumaka abin bauta su kawo hujja ta cewa waɗannan sun cancanta su zama alloli babu hujja kun gane ma'anar ko? na faman azlam babu mutumin da ya kai zalunci irin mutumin da yake min maniftara alallahi kadewa irin wanda ya kirkiri karya ya jingina ga Allah wace irin karya cewa Allah yana da wani abokin bauta tare da shi wa ibi tazaltumuhum yayin da suka kaurace wa wa'annan mutane nasu ay taraktumuhum yayin da suka kaurace musu suka bar su kuma ya abuduna kuma babu da abu ma'ana sai mu tsaya ana kin wa ibi tazaltumuhum ko yayin da kuka kaurace musu wa ma ya abuduna illa Allah da kuma abin da suke bauta illa Allah kuka ce ba ku bauta kuwa sai dai Allah haka ma'ana za ta hita wa ibi tazaltumuhum yayin da kuka kaurace musu amma ya abuduna kuma kuka kaurace wa abun da suke bauta wanda ba Allah ba illa Allah ko kuma kuka ce ba ku rika kowa sai dai Allah fa'au ila al-kahfi to ku tafi ku shiga a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai yalwanta muku daga cikin ni'imu yanshurakum ai zai ba ku yahabu lakum zai ba ku kyauta daga cikin rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa sannan zai sanya muku taushi a cikin al'amarin ku Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana Allah zai sanya muku wanda zai tausaya muku a gobe kuma a gaba Allah zai kawo muku mafita ku samu cin nasara to yanzu ga su sun shiga cikin kogo sun kwanta kwana ya ɗauke su Allah yana son ya nuna mana wata aya daga cikin ayoyinsa wata shamsa za ka ga rana cewa idan ala'at in ta fito daga gabas ta zawar sai ta giga an kafihim daga kogon da suke ciki za ta lemi sai ta giga ɓangaren dama sannan Allah yake cewa wa idza gharafat ko in tattafi za ta faɗi ta qariduhum sai ta bar su wa'annan mutanen da suke cikin kogo ta qaridun bi ma'ana ta turkuhum za ta shima da sai ta bar su ta bangaren hagu ba za ta menene ba ba za ta kona su ba wa hum fi fajwatin min suna cikin wani gefe na kogon fi fajwa bi ma'ana fi nahiyatin min fana'ihi suna cikin wani gehe daga cikin filin da kokon yake da shi Allah madaukin sarki yake cewa zalika min ayatillah wannan ba yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana wanga labari yana daga cikin labarin da za ka gane Allah shine ya iya ba mu tsaya amma yaya yanzu in rana ta hito gabas na Allah duk abinda annan tana haske shi ko ba ta haske shi amma dan wai Allah nuna ma ya iya su in hasken zai kawo gare su sai Allah ya ce rana ta yi kwana kar ta kawo gare su in za ta ware sai a ce ta yi kwana kai abin ya kawo gare su kenan rana ana sa ta ta yi kwana ta yi turni in banda Allah wa iya wannan shi yasa Allah ya ce juya wadda rana take yi ta karkata don katta kona wa'annan mutane min ayatin Allah wallahi yana daga cikin iyawar Allah yana daga cikin abin da zaka ji ka ƙara imani san ce Allah shine ya iya amma ka ji ka yadda ka aikata abin sai fa Allah shi ne take yasa Allah ya ce man yahdillahu wa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shiryar to fa wannan shine shiriyi an gane wannan ko wa mai yudlil duk mutumin da Allah ya bada shi falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka samun masa wani masoyi da zai shirya da shi ba biyu da za ka kwatanta masa ba zai shiryu ba saboda Allah ya batar da shi yanzu mun ji aya ta ɗai ga ta biyu wa tahsabuhum ayqazan inda zaka je ka ga sai ke tsammanin farke suke saboda idanuwan su a buɗe amma an taushe kunnan shi sa Allah ce wa tahsabuhum ayqazan su wa'annan ashabul kaf zaka yi tsammanin suna farke ne inda za ka gansu amma Allah ce wa hum ruqude alhalin suna kwana kwana suke man ka gan sai ka aza suna farke ne suna nan kwance Allah yake cewa wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal muna juya su bangaren dama da bangaren hagu mana wannan gehe in sun gaje da kwanci sai mu juya su mu dawo da su wannan gefe in sun gaje da kwanci wannan gefe mu juya su mu dawo da su wannan gefe Allah ya ce haka muke musu da Allah babu girmamawa cikin wannan ya aka suka samu wannan girmama imani na hakika wannan al'amarin bai tsaya ba har duniya ta nade in kana da imani na hakika ga Allah wallahi kana samu wannan shi fa Allah bai da bai shi yasa bai da da bai da mata bai da kanan uwa bai da kanan uba balle shi wani bambanci ko son kai dukkan ku bayi ne duk wanda abin da ya cancanta haka zai saka masa kuma har duniya ta nade inda zaka yi yadda Allah ya ce wallahi sai Allah ya saka ma ta hanyar da kai tsammani Allah ce muna juya su ta dama da hagu wa kalbuhum shi ma karansu da yake tare da su ba sai ɗin zira'aihi ya shimfiɗa hannayensa bil wasi a farfajiyar filin wasi shi ne filin kogon shi ya yi kwanci suna nan yana gehen su shi ma yana gadansu shi ma haka Allah karɓirin shi tare da su. Yana kariyar da cikin aljanna. A ka ba abin nan ba gaskiya ba ne, kariya ne. Abin da yake cewa wasu na kan hujja da wannan aya suna cakare ma yana cikin gidan aljanna. Sai dai in mutum an kamashe shi. ko kuma aljanni amma aljanna Allah ya ce ne don mutum da aljanni dabbobi ko sun yi abin kwarai amma abin da Allah ya gaya mana sai a ce su koma su zama ƙasa bayan an yi musu kisasi an ƙare sai da ce kono turaba ko kahire lokacin na ne waya kulul kafir ya laita ni sai ka ji kahiri ya ce ina ni ma an maida ni abin shi yasa a yadda na fahimci na ce fahimta irin tawa babu wani dalili a kai aljanna an yi ta ne akan aljani da mutum kamar yadda wata an yi ta ne akan aljani da mutum to akwai wanda ya ce akwai kare dan wuta dan bayan wuta dan kare ba kun gane misali ko Allah ya samu dace to wallahi alam sai tambaya ta biyu me yasa ake juya su saboda sun dade kwance shekara 300 suna kwance ko shekara 100 ne za mu ji a gaba hmm 300 da tarko to shekara 300 ya ka bar su nan kasa ita kasa nama dama asalin nama menene kasa ne da ya jima mi zai komawa kasa to shi ko Allah yana so ya nuna ikon shi ba a bukatar su zama ƙasa bari a juya su kuma in Allah ya so sai a bar su a haka ba a juya su kuma ba su zama ƙasa amma dan dan an baka labari ka fahimci sun samu girmamawa sai Allah ce a rinka juya su saboda sun cancanta a musu haka rana tana kona abu duk abin da ya shekara 300 rana tana haska shi tana canza shi ko ba haka bane in Allah so sai a bar su rana ta haska su kuma komai ba za su yi ba amma saboda Allah ya ƙara musu karamci da girmama sai ya sa rana ta gega musu don karramawa gare su da wannan ne ai je isharar da na yi mana ko dabba in tabbi mutanen kirki tana samun daraja dan yanzu ga kare sanadiyar sai ya samu an bace shi a cikin alkur'ani wanga an bato da aka yi makare cikin qur'ani a'a dan a nuna ma ya ci alfarma wa'incan ne ba wai dan a yi mai wani sakamako ba inda shi dama babu takalifi a kansa Allah ya samu dace Allah yake cewa lawit tala'ata alaihim inda kai da ake ba labari zaka ce ka leka ka gansu da wallaita minhum fira da ka jiyo da gudu ka wurin su wala mulaita minhum ruwa da ka cika ka cika da tsoro game da menene game da ganin su da kai Allah ya hana a shiga kogon an ce a tarihi kogon bai da nisa daga nan da suka bar amma shekara ɗari ku babu wanda ya leka wurin Allah ya hana kowa da kauna kuma me inda ma za ka leka to yadda za ka gansu tsoron da zai kama kama ba ka ba da labari sai dai ka yi shi a kogon a ban je dai na ga wurin ba kowa ga wani amma tun wannan lokaci ma an canza kogon za mu ji a cikin surar amma yanzu yadda ya zama abin mu sani ba Allah ya samu dace on kamar kana nan yanzu ana iya leka shi a ai tun da sun ka tashi wancan abin da aka sa na mutum hiji tsoro su ne Allah ya karrama kariya ne Allah ya ba su to tun da sun ka tashi daga baya Allah ya karbi rayuwarsu aka yi musu aka jana'izar su suka koma ga Allah shikenan wannan abin ya gushe wa kadhalika ba'athnahum Allah ya ce kamar haka ne dai muka tashe su li yatasaalu bainahum dan su yi tambaya wa junan su tsakanin su qala qa'ilun minhum wani mai fada daga cikin su yake cewa kam labithtum tun yaushe kuke anan ma'ana wani tsawon lokaci kuke anan qalu sai suka ce labithna yawman ka ai mun kai ni guda anan aw ba'da yawmin ko kuma mun yi wani sashe ne ne da an ce sun shiga suna ganin rana da safe to lokacin da suka tashi suka ga ranar za ta faɗi nan da abin da suka tsara bari su labe inda dai sai su ta tafiya kun fahimci hausa don ka agan su to da suka tashi su kai mun kai ne guda ɗaya da suka tashi su kai rana ma ba ta yi da haɗuwa ba mun dai rabin yi ne wani lokaci na dai mun kaɗan jima'a kun fahimci hausa kalu rabbukum a'lamu bima labithum sai suka ce ubangijinku shine fi kowa sanin lokacin da kuka dauka ana me yasa suka yi wannan magana an ce shugaban su da suka kalla inda suka gane sun dade wajen akahe da gashi da suka duba sai suka ce to lamarin nan ya canza lalle mu bar mu Allah lamarin kaga sun kwanta da imani sun tashi da menene to haka ma in kan mutu da imani lahira ma da imani za ka tashi amma wallahi in kai suke kan mutu ɗan iska Allah zare wallahi lahira a hirgici za ka tashi da haka iyaka iyaka wa saba wa Allah duk abin da za ka yi kai kokari zama kuna da shiri da Allah subhanahu wataala kai kokari mutuwa ta riske ka kana da alaka mai kyau tsakaninka da ubangijinka to wallahi za ka yi tashin kwarai Allah ka samu samu wannan sa'a suka ce ƙalo rabbukum a alama bi ma labithun ubangijin ku ce kowa sanin zaman da kuka yi amma dai fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ku aika ɗaya daga cikin ku da wannan kuɗi na ku ilal madinati zuwa ga gari zuwa garin da mun ka fito falyanzur ya duba ya ga ayyuha azka ta'aman wani abinci ne yafi zama mai tsarki bali a cikin bi rizqin min sai zo muku da wani arziki da kirisa azka ta'am abinci mafi tsarki malamai suka ce sun yi wannan magana ne saboda su da sun bar mutanen garin kafirai to shine wanda za a sai aka ce ka san mutanen nan ba su da addini ka nemi abinci wanda adda tsarki ka sayo to mutanen da ba su da addini ya za a gane abinci mai tsarki a wurinsu kun gane sirrin abun shine magana da ni muna baya su da suka baro sun san akwai wasu na nan da imani sun koyi imanin su ne to shi sai ake gaya mai in ka je su wannan da suka baro da muka gane suna tare da mu to ka nemo abinci gurin su ka sayo amma wani ya talaqqaf yayi sande da kai a hankali fa ka kiyaye kun gane misali ko wal yatalaqqaf ka tafi kai sande ka tafi a hankali a hankali wala yushiranna bikum ahada kada ku bari ɗaya daga cikin waɗannan kafirai su ganku da su wannan majusawa ne kakka bari su ganku abin ya zama da gamba innahum iyazharu alaikum domin su waɗannan mutane in fa suka ci nasara akan ku suka kama ku to yarjumukum jefe ku ne za su yi aw yu'idukum fi millatin ko su maida ku a cikin addinin su walan tuflihu idan abada kenan har abada ba za ku ci nasara ku tsira da addinin ku ba malamai suka ce me yasa suka yanke hukunci in sun kama ku za su je ne saboda sun san al'adan mutanen su mummunan hukuncin su in za su kashe mutum ba sa je yanke shi ba sa sa icce su buge shi duwatsu za su ta jifa da shi sai ya mutu kun san babu wata hanyar kashe mutum da ta kai jifa muni ai ta jifa mutum hanyar mutu babu wata hanya ta kisa da ta kai wannan muni kaga yan kara ka cikin ruwa minti nawa za ka yi ka mutu in cikin wuta an kara ka fa in an harbe ka da kibiya fa in an kasa ma adda ko sanda amma dutse fa bale an ka nemi duwatsun da ba sa matasan duwatsu sai mutu ya daɗe mai mutu ba da wannan ne malamai suka ce duniya babu wani abin da yake zina muni shi yasa Allah ya zaba mata hukunci mafi muni shine wanda ya taba aure ya zina a jefe shi da duwatsu Allah kare mu daga wannan mummuna aiki Allah yake cewa a aya na gaba wakadhalika atharna alaihim haka ne ko wakadhalika kamar haka ne dai atharna alaihim ma'ana muka bayyana musu muka bayyana musu suwa su mutanen gari ba su san cewa wa'annan samari suna da cikin kogon ba to yanzu da lokaci ya yi mu bayyana musu Allah cewa kazalika kamar haka ne a sarna alaihim ai atla'ana muka tsinkayar da mutanen gari game da waɗanda mutane da suke cikin kogo li'alamu don su san cewa anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wa annas sa'ata la raiba fiha kuma kiyama za ta tsaye babu wani shakku a ciki idh yatanaza'una bainahum amrahum yayin da suke ja in ja game da al'amarin su kun gane ko su waye su mutanen gari kenan suka yi sabani to yanzu wayan ga mutane ka kasa ai na ce lokacin da ya tahi shi na labe labe tun da ya zo mutanen gari suka kalle suka ce ga wani ga wata halitta yanzu shi mutum ne ya zama abin mamaki wanga wani irin halitta ne shi kuma ya tarar da wa'annan sun ta shekara ɗari uku da tarko to kai wanda ya shekara ɗari uku da tarar rabin shirigiri ya taso kaga ta yi kun ga dai wanda ya kawai mai yanzu ko in ya taso kun karu da shi da dare in ba sa ba sai an yi ma rukiya dan za ka ce kaga aljani ne kuma ba aljani ka gani ba mutum ne amma yanayin halitta shi ba irin taka bace to ina dan shekara 300 to shine da so gansu shine da yanzu fa kallo ya dawo gare shi yanzu ya zai yi ba makawa dole sai da ya dawo gurin su wa'annan da da aka tarar da su suka ba da labari suka roki Allah subhanahu wataala ya musu sira anan Allah ya karba rayuwar su Allah ya musu makwancin nasu a kun gane misali to shine mutanen garin bayan sun gano su sai suna jayayya game da al'amarin su wa qalu bunu alaihim bunyana sai suka ce ku yi gini a saman kaburburan su rabbuhum a'lamu bihim ubangijin su shi yafi kowa sani game da halayen su qala alladhina ghalabu ala amrihim wa'inda suka yi rinjayi akan al'amarin su ma'ana akan maganganun da suka yi su ne mu'minai kenan sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu gina wuraren da suke zama wurin ibada a gare mu to amma wannan shari'a mu bata yadda da wannan haramun ne ka gina gida ko wurin ibada a kabarin mutum don yana mutumin kirki ko da annabi ne haramun ne ba a yi kun gane misali ko shi sama masallaci yana da hukunci guda biyu cewa in an gina masallaci aka zo aka sa kabari cikin masallaci bayan an gina shi yaya za a yi to masallacin sai a tona kabarin aje wani guri a zuba shi in ko masallaci ya tarar da kabari aka gina shi to in dai ba za a hidda kabarin nan ba masallacin na a rushe shi amma masallaci da kabari ba su haɗa wuri guda addininmu ya hana an gane wannan ko Allah ya samu dace sai ya kolo na talasatu za su rinka cewa su uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudunsu shine karansu wa ya kolo na hamsatun wasu kuma suna cewa su biyar ne wa sadisuhum kalbuhum na shiddansu shine karansu rajiman bil gaib suna ta dai lanabe a cikin duhu ma'ana suna magana a cikin gaibi abin da ba sa da sani akai wa yaquluna sab'atun wa suna cewa bakwai ne su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum karansu shine na takwas qur rabbi a'lamu bi iddatin kace da su dai ubangiji na shine kowa sanin adadin ko su nawa ne ma ya'lamuhum illa qalil ko ana babu wanda ya san su illa qalil sai dai yan kadan nan illa qalil ma'ana ba wanda ya san adadin wa'annan mutane ko nawa ne sai dai mutane yan kadan su ne mu'minai ana Allah subhanahu wataala ya kebe mu'minai da sanin adadin ko su nawa ne Allah madaukin sarki ya samu dace shine ibnu abbas yake cewa adadin sa su takwas ne adadin sa su nawa ne su takwas shi yasa ba a ambaci takwas a cikin alkur'ani sai aka yi shiru eh haka ne ambaci eh ba ambaci takwas ba sun ce sabatun ko bakwai ne wa saminuhum kalbuhum ibn abbas yake cewa to takwas din nan da ambata ba samaniya ne wa tasi'uhum kalbuhum wallahu a'lam wannan a bisa bayanin da magabata suka gabatar ke falatu mari fihim kada ka rinka yin jayayya game da su illa mila'an zahiran sai dai zance wanda yake ba mai tsawo ba abinda ya shafi karatun alkur'ani kenan wala tastafti fihim minhum ahada kuma kada ka nemi fatawar wani daga cikinsu game da adadin su wane ne su wa'inna ashabul kaf kenan kowa kaka tambayi su yahudawa da nasara kenan kaka tambayi kowa labari game da adadin su Allah ya samu dace ina ganin zan maimaita wannan aya in an ce lokaci yayi ayar nan zamu maimaita ta akwai wasu bayanai da ya kamata mu shigo da su a ƙarƙashin wannan aya gobe Allah ya kare za su zama gurin da zamu tashi a karatu Allah ya samu dace da muka yi da Allah ya bamu lada da muka kuskure Allah ya yi wa musamman da amurka na da hindu kuma shirin Allah ya kama da an ta nasta kuma